الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي baka yan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da saduwa a wannan yammaci na juma'a daren asabar yau takwas ga watan hudu watan rabi'u sani ba hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da shida wanda kuma ya dace da sha ɗaya ne ga watan goma hijiran miladiya dubu biyu da ashirin da hudu ci gaba da karatunmu na littafin sunan abi dawud daga wannan masallaci namu mai albarka masallaci miyati da ke wannan unguwa ta bolari a nan cikin garin gombe fatar jihar gombe muna addu'a allah subhanahu wa ta'ala ya kara wannan gari namu albarka idan ba a manta ba wancan sati ko sati biyu kenan da ya wuce mun tsaya ne a ƙarshen babi na 46 haka ne ko hadisi na 97 yau za mu tashi a farkon babi na 48 ko amma wannan babi da mu karanta hadisi na guda ɗaya babi na 46 hadisi na 97 za mu sake maimaita shi insha Allah kafin haka akwai naga kasa tara ga wata ko mala awal na kasa tara ga wata yau yau takwas ga wata ne insha Allah saboda juma'a ne zama ɗaya ga wata juma'a da ta gabata a kafin haka akwai tambaya guda ɗaya da kuma wani da ya rubuto zan fara da nashi yake cewa wancan satin da ya wuce a lokacin da nake magana akan a lokacin da manzon Allah alaihi salatu wasalam ya ya ga malaika Jibril a farkon gani kenan da ya mishi a kogon Hira ya dawo gida a firgice nana Khadija ta dauke shi ta kai shi wurin baffanta wanda baffan shine waraqatu bin Nawfal to a cikin magana ya ce na ce arkam bin arkam to wannan shi ake cewa shi sabbul lisan abin da ke zuciyanka daban abin da harshenka zai furta daban in aka ji irin wannan gaya mutum ake ba rubuta takarda ake ba saboda a gyara a take ina fata an gane duk mai magana ya san wannan abin a yana tunanin wasu shekarun baya na yi hudu ban juma'a a nan masallacin ina magana akan adadin rako'in sallan farilla raka'a nawa ake a sallan farilla na raka'a goma sha bakwai sallolin farilla raka a goma sha bakwai na ko na ga wasu suna shakku yauwa in ka ɗauki la'asar a zahar la'asar isha goma sha biyu magariba uku sha biyar asuba biyu sha bakwai ai babu kokonto anan ko to sai na ci ashirin da bakwai kai daga ji ka san wannan kuskure ne na harshe ina fata an gane to irin wannan atake ake tina mutum ba sai an tashi ba a ce ai abun nan kuma kaza ne saboda ana daukan abun ne Allah ya sa mu dace wannan shine kai ma da ka rubutu da atake kai magana da take zan ce shine warqatu ibn nawfal Allah ya sa mu dace sai kuma wannan yana tambaya dangane da cewa mun yi sallar farilla da ainihin limamin mu bayan an gama sai ke cewa fa shi yayi sallar nan ma bashi da tsarki liman ba daidai yake ba kenan ko to shikenan dai masallaci aka shiga jayayya ya za a yi ya za a yi to ga yadda hukuncin yake idan ka zo kai sallah baka da alwala ko ka yi alwala baka da tsarki ko ka yi fitsari ko bayan gida ko kana da janaba ijma'in malamai sallan ka babu ita ina fata an gane babu sabani a kai in alwala ne ka je ka yi in tsarki ne ko wanka ne ka je ka yi sannan ka zo ka yi sallah na farko kenan idan kuma limanci ka yi ana cikin sallah sai ka tina baka da tsarki abin da ke kanka shine ka fita a sallan wani ci gaba da sallan daidai kake da wanda alwalan shi ta warware sai ka jawo wani kawai kai kuma ka fita kar ka jiyo ka ce to mamu salamu alaikum ba ni da alwala ba haka ake ba kawai fita za ka yi wani ya ci gaba da ya ƙarisa musu sallah in kuma sai bayan an gama ka tina ina fata an gane bayan an yi sallama kana zaune kana azkar ka tina baka da alwala kar ka gaya kowa su sallar su ta yi yanzu kai ne sallar ka ba ta yi ba kun fahimci wani abin da kyau wannan shine ka'ida addinin musulunci yana da sauki ina fata an gane duk wanda ya ja mutane sallah ba shi da alawala sayi insha Allah Allahumma amin farkon babi na 47 qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala babun fi isbaghi al-wudu'i malai ce babin da ke magana akan hukuncin kyautata alwala idan za a yi alwala a kyautata ta bi ma'ana a yi ta yadda ainihin ya kamata kala haddasana musaddadun kala haddasana yahaya an sufiyana kala haddasana mansur an hilal ibn yasafin an abi yahaya an abdullah ibn amrin anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wannan hadisi mun karanta shi satin da ya gabata abdullahi bin amr ibn al'as ɗaya daga cikin manya-manyan sahabbai wanda ya yi gwamna a misra lokacin mahaifin shi ya yi gwamnan misra lokacin sai da umar ɗan khattab da aka buɗe masar shine farkon wali kamar ka ce gwamna a misra bayan baban nashi ya rasu shi ya ci gaba da ainihin gwamna to yake ba da labari ya ce tabbas manzan allah alaihi salatu wasalam ra'a kauman ya ga waɗansu mutane wa qabuhum taluhu digadigansu suna kyalli suna sheki suna haske bayan kuma sun yi alwala daga ne gane to wannan wurin da ke hasken bai samu ruwa ba kenan an yi alwala amma a diddigin kafan nasu akwai inda bai samu ruwa ba faƙala sai annabi ya faɗa alaihi salatu wassalam ya ce wailun lil aqabi minan nari asbighil wudu'a ya ce wailun narkon azaba ta tabbata lil aqabi ga dugadugai minan nari na wuta bi ma'ana a wailun minan nari narkon azaba na wuta sun tabbata ga waɗansu dugadugai asbighil wudu'a ku kyautata alwala ire-iren waɗannan hadisan zaka ga hikima irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum yayi laifi ko waɗansu mutane suka yi laifi baya ayyana su kai wane kayi abu kaza a cikin mutane sai dai ce ma balu qaumin me yasa waɗansu mutane suke abu kaza ko me yasa waɗansu mutane ba su abu kaza amma ba zai nuna mutum ya ce shi ya abun ba kai da kai kai kasan da kai aiki ina fata an gane annabin rahama din kenan yasa Allah ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum haƙiƙa tabbas wani manzo ya zo min anfusikum daga cikin ku mutane ba mala'ika ba ba aljani ba mutum irin ku ta bangaren halitta ba mutum irin ku ba ta bangaren daraja da falala da kamala ina fata an gane annabi mutum ne kamar kowa ta hanyar waɗansu abubuwa da muka yi tarayya da shi na 'ya'yan annabi adamu ina fata an gane na yana da uwa yana da uba yana da mata yana da 'ya'ya yakan ci abinci yakan ji yunwa yakan yi bacci yakan ji gajiya yakan yi rashin lafiya ina fata an gane yakan yi farin ciki yakan ji bacin rai wannan ɗabi'a ne na ɗan adam allah ba shi da wannan abin don a nuna maka shi ba allah ba ne ba amma ba mutum ba ne kamar kowa a wajen daraja da falala da kamala da komai da komai shi ba ma kowa ba ne kamar sauran halitta kun fahimci wannan abin da kyau to sai yake cewa a wannan hadisin kaga sun yi alwala ne ba su wanke digadigansu ba amma bai ce ba kai wane da wane ai ya gansu me yasa alwalanku ba ta yi kyau ba sai ce a wailun lil aqabi minan nari narkon azaba na wuta ya tabbata ga waɗansu dugadugai wadda ba su samu ruwa ba sai ce asbigil wudu'a ku kyautata alwala to da wannan hadisin ne sai malamai suka tattauna kamar haka kun san rafida shine masu bin addinin shi'a su alwalansu babu wanke kafa shafan kafa suke yadda ake shafan kofi ko shafa akan safa su ma haka suke amma su wanke kafa a wurin alaula ba sa yi an fanta na abin da kyau na daga cikin dalilansu shine sun kalli zahirin ayan da ta zo dangane da hukuncin alwala cikin suratul ma'ida amma na kuma sai suka yi kuskure a wajen fassara ta Allah ce faksilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi yace ku wanke fuskokinku da hannayenku zuwa guyoyin hannu yace wamsahu bi ru'usikum ku shafi kawunanku yace wa arjulakum da kafofinku haka ayan ta zo to a ka'ida ga wanda ya san larabci ba zai ma fahimci kafa shafanta za a yi ba saboda idza qumtum ila salati faksilu faksilu ina fi'ilul amri ne ina fata an gane wa fa'iluhu damirun mustatir wujuban taqdiruhu antum an gane ko ay faksilu antum wujuha maf'ulun bihi mansubun an gane ko ku wanke fuskokin ku shi yasa yazo da fataha dan almansubu fataha yake dauka daga cikin daga cikin alamatin nasbi akwai fataha haka ne ko sai ce wa aidiya ka gana ma fataha yana nuna faksilu yana aiki ne a kansu yana aiki akan wujuha yana aiki akan aidiya sai aka ce wamsahu bi ru'usi kum sai aka ce wamsahu nan ma fi'il amri ne bi ru'usi kum bawon dinnan harafin jarra ne mabanin adal kasar tila mahallal min al irabi sai aka ce ru'usi majrurun bi ila ina fata an gane alamatu jarrihi alkasra duk inda harafin jarra ya zo kamar ba'un da ila da min da ala ire-iren waɗannan sunan da ya zo a gabansu kasra yake ɗauka bir usi kum sai aka ce wa arjula aka yi fata wannan me yake nunawa wa arjula ɗin da yana komawa ne a haɗu da waɗancan yan uwan shi ina fata an gane yasa aka ce wa arjula inda zai haɗu ne da hukuncin famsahu bir usi sai a ce wa arjuli ina fata kun gano na abin da kyau to shi sa a larabci ma sun yi kuskure abu na farko kin abu na biyu duk alwalan da annabi tun daren da ya fara alwala har ya bar duniya bai shafi kafan shi ba kun gano na abin da kyau wa yake fasar qur'ani annabi alaihi salam shi aka saukarwa qur'ani shi yake karantarwa shi yake fassarawa to da ya zo fassaran sai aka ga ya wanke haka yake a ka'idar larabci haka yake kuma a tafsirin annabi alaihi salatu wassalam kun fahimci wani abin da kyau to a bisa ga wannan sai malamai suka ce ba a samu kuma wani sahabi da ya zo alwala aka ga bai wanke kafan shi ba duk wanda ga yayi shafa to kafan shi a rufe take imma da kufi ko kuma da safa safan da yake ɗaukar hukuncin a mishi shafa za mu karanta wannan hukuncin a gaba amma duk alwalan da annabi yi da duk alwalan da sahabbai suka yi wanke kafa suka yi ina fata an gane wannan abin da kyau Allah sa mu dace wannan takace shine karin bayani da ke cikin wannan ainihin wannan ruwaya shi yasa malai ce wa hadi qala an-nawawi imam an-nawawi cikin sharh muslim yace wa hadhihi mas'alatun ikhtalafa an-nas fiha ala madhahib fa dhahaba jam'u min al-fuqaha min ahli al-fatawa fil a'sari wal amsari imamun nawa ya ce jam'un min alfuqaha'i gungu na fuqaha'u malamai masana fikihu min ahalil fatwa daga ma'abota fatawa wanda za su bugi kirji su yi magana a shari'a sun ahalil fatawa waɗanda suke fatawa kun san akwai fatawa akwai amsa tambaya amsa tambaya da malamai da ɗalibai duk suna yi mu abin da muke amsa fatawa muke a amsa tambaya afuwan ina fata an gane amma fatawa sai jigajigan malamai waɗanda suka ƙware a komai su suke yin fatawa amma ka ɗan ku ciku babu sai dai ka amsa tambaya nawa ne farilan alaula ka ce guda bakwai ne ina fata an gane shi ne amsa tambaya abinda ka karanta ga shi yadda yake amma fatawa ka hararo can ka hararo can matsaloli ashirin da biyar ka haɗa su ka fi da hukunci guda ɗaya wannan sai jigajigan malamai irin su dr bashir alfurkan ina fata an gane irin su dr jalo jalingo da sauransu su dr sani misali wanda ke sun tumbatsa a karatu amuna a nan kasan kenan ko ba a wasu kasashe ba kuma to sai ya ce daga cikin ma'abota fatawa fil a asari a ainihin zamunna wal amsari da garuruka ila annal wajiba duk sun tafi akan ta abin da ke wajibi ghaslul qadamaini ma'al ka'abaini wanke kafofi tare da idon sawu wala yi juzi'u masuhuma baya halatta a shafe su ba a wanke ba wannan shine abin da dukkanin ma'abota ilimi suka faɗa a wajen ainihin ya ce walam yathbut khilafu haza an ahadin bai tabbata ba saɓanin wannan maganar daga wani mutum ɗaya yi uttaddu bihi fil ijma'i wanda ake dogaro da maganar shi a wurin ijma'in malamai duk wani malamin da ake kafa hujja da maganar shi ya ce kafa wanke ta ake a wurin alwala ba shafanta ake ba ina fata an gane intaha ya ce a nan maganar ya kare babun mala ya ce wani babi babun wudu'i babin da ke magana akan hukuncin alwala fi aniyati sufuri a cikin mazubi na asufur asufur shine duk abin da aka yi shi kaman tasa ko wani abu wanda za ka ga kalan shi kaman kala ne na gol amma ba gol ba ne ba ai mun san irin shi ko akwai shi a ɗakin mata da tsofaffi misali za ka kaman gol amma ba gol ba ne ba bagwanja ko to akwai wannan da kake gani din a ɗakin tsofaffin nan akwai irin na da can tsohon sosai idan ka same shi ka ɗauko local testa ka ɗora mishi za ka taka wuta local testa inda ka samu wannan ka ɗora local testa ka danna ya kawo wuta to in za ka sai da shi a yanzu za ka manta da tinubu ne shugaban ƙasa ina fata an gane don ya kai miliyan ɗarurruka ake sayan shi ka shiga ɗakin kakanninka kana samu ina fata kun gane wannan da gaske ne ka gaya mu in ka samu zan gaya maka yadda za ka kai shi in same ka ko to an tashi mu yi magana an fahimci wani abin da kyau yau ana sayan shi kasashen turawa yana da tsada sosai a yanzu ina ga wannan shikar daga yau in ba ku gan shi ba sati mai zuwa to menene hukuncin alwala a cikin irin wannan tasan me yasa ma da ya kawo wannan babin dalili shine a matsayin mutum na musulmi mace ne ko namiji haramun ne haramun ne mutlak ka ci abinci ko ka sha abun sha ko kai alwala a duk abin da aka kira shi da gold ina fata an da zinari ko kofi ko filet ko ko menene shi haramun ne ga musulmi amfani da shi hadisi ya tabbata daga manzo alaihi salatu wasalam anatul zahabi wal fidda ya haramta cin abinci a cikin ƙwarya ko filet ko duk wani abu da za a zuba abinci ko abun sha wanda aka kera shi da ainihin gold a wata ruwa fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah wannan na kafure ne a duniya kuna ku yana lahira wata ruwaya duk wanda ya sha wani abun sha a cikin kofi na gol ya sani yana kwankwadon wutan jahannama ne a cikin shi an fanci wani abin da kyau wata ruwaya ta ce duk wanda ya sha wani abun sha a cikin kofi na gol to ba zai sha kuma a gidan aljanna ba to saboda haka mu kiyaye amma za a gafa yanzu a koma su kudin da musamman kasashen larabawa za ka ga hatta fa mazauni na toilet akwai na gold akwai wanda daga kwanan nan wani ya saya ba zan faɗi sunan shi ba an saka a ban ɗakin shi a kuɗin najeriya miliyan talatin da wani abu ya zauna kawai ya yi toilet 30 something miliyan wallahi miliyan talatin da wani abu minimum wage ko dubu talatin allah saboda to saboda tsaban yanda sahabbai suke jin tsoron hani duk abin da aka ce haramun ne sahabbai ba sa wasa da shi da tabi'ai da atba'u saboda tsoronsu da Allah tsoronsu da ainihin dokokin Allah yadda suke bin sau da kafa to tunda wannan abun yayi kalan wannan goal din ke suka tsorita aka ce to wannan baya ci ke sa ya kawo wannan babi ina fata an gane قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد حماد بن سلمة قال اخبرني صاحب لي عن هشام بن عروه anna aisha ta qalat mala yace musa ibn isma'il at-tabuzaki yace haddathana hammad ibn salama ya ba mu labari yace akhbarani sahibul li wani aboki na ya bani labari to kaga anan ba faɗi wane ne ba sai a ce hadisin ba inganta ba sanadin yana da rauni za mu karanta a gaba yace an rajulin daga wani mutum tamam malamin sun bi diddigi sun gano shine shi'ubatu ibn al-hajjaj shi kuma shuba ibn hajjaj yana cikin manyan alarammomi na bangaren hadisi ana masa lakabi da amirul mu'minin na fil hadis an gane ko hadisin shi muttafaqun alaihi ne to shine sahibul lidin saboda kaga hadisin ya sha kenan ko an hisham ibn urwa daga hisham dan urwa Allah ya kara masa rahama saboda shi ba sahabi bane ba yace anna aisha ta qalat ta lalle na aisha ta ce kuntu aqtasilu ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi taurin tace mun kasance muna wanka ko na kasance ina wanka da ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi taurin a cikin wani mazubi cikin wani tasa min shabahin wanda yake kama da wannan tasa din mai kama da gold shine shabahin din ina fata an gane haka malamai suka fassara shi to sai malamai suka ce to a wannan hadisin na na aisha ta nuna cewa duk da gashi yana kama da gold kalan shi tun da ba shi din bane ba ya halatta a yi amfani da shi wajen wanka ko alwala ko shan abun sha ko wani abu shi ba shiga cikin waɗancan hadisan insha Allah to an hisham ibn urwa shi wannan hisham ibn urwa sai aka ce yace kuma na aisha ta ce shi hisham ibn urwa bai gana na aisha ba saboda kafin a haife shi ma na aisha ta rasu an gane ko wasu malamai suka ce a ta rasu da shekara ɗaya biyu uku dai an haife shi da shekara ko ɗaya ko biyu ko uku ya rasu ta rasu kaga duk da aka bai kai ruwayan hadisi ba kenan to da aka kai aka kawo dai ya ji hadisi ne daga wurin baban shi shi kun baban shi ɗalibin na na aisha ne shine urwatu dan zubairu wanda hasali aisha ma mahaifiya take a gunshi saboda babarsa mahaifiyarsa yarna na aisha ce duk 'ya'ya ne a wajen abubakar a siddiq allah ƙara masa yadda مالك قال حدثنا محمد بن علاء محمد بن علاء شين ابو قريبين na sha gaya muku wannan abin za ku na yawan jin sunan shi a bakin dr ahmad biyu ke allah mishi rahama kala haddathana abu quraibin to shine muhammad bin ala malaman kutubu sita duk sun fidda hadisin shi yace anna ishaq bin mansurin ishaq bin mansur saduqun shi ma ashabu sita duk sun fidda hadisin shi حدثهم عن حماد بن سلمة الرجلين الرجلين إن شيني صاحب لي أو أنت الرواية هنا فات عن غاني شين شعبة ابن الحجاج عن هشام ابن أروى daga Hisham ibn Urwa an abihi kaga daga baban shi ina fata an gane an Aisha daga nana Aisha radiyallahu anha an nabi sallallahu alaihi wasallama bi nahwihi wannan hadisin da irin wannan wanda ya gabata ne قال حدثنا الحسن ابن علي حسن ابن علي واي حسن ابن علي الله رحمه yace Hassan da Hussein yayin sayyidina Ali ko to ya za a ci Abu Dawud ya rawaito hadisi a wurin shi ina fa kaga ba zai yi ba ko tunda shi sahabi ne sayyidina Hassan akwai waɗanda a ilimin hadisi in kana karantawa zaka ga waɗanda suka yi tarayya a wurin suna da wurin sunan mahaifi wani hadda ma wurin sunan kaka amma mutane ne daban-daban ina fata an gane abinda zai bambanta su kila ko inkiyan gari ko lakabi ko wani abu ko sunan 'ya'yansu wannan hassan ibn ali al-hulwaniyu ba wancan sahabi jikan manzan allah ba alaihi salatu wassalam kusan hassan da husaini a ta bangaren na na aisha jikokin annabi ne amma ta bangaren sayyidina aliyu kuma ya'ya suke a wurin annabi kun taba jin wannan abu bangaren na na fatima ta zaka Allah wa kaira ka kai kaga wannan ya kyauta na sai wani sati ka rubuto min takarda yawwa bangaren na na fatima jikoki suke a wurin annabi alaihi salatu wasallam bangaren aliyu kuma ya'ya suke a wurin annabi saboda me shi sayyidina aliyu kanin annabi ne ai shi ba da yake a wurin shi ba dan da baban shi da baban annabi ubansu daya an gano wani abin da kyau ya'yan bafanin suke da su abdullahi bin abbas ina fata an gane da su ummu hali da su ja'afar duk waɗannan ya'yan bafanin suke da annabi sallallahu alaihi wasallama amma ta ɓangaren aliyu in ka kalla ashe su ya'yan annabi ne kenan don ya'yan ƙanin shi ne annabi bafansu ne an gane ko amma kuma ta ɓangaren fatima ko su jikokin annabi ne alaihi salatu wassalam kaga ta ko ina ko su ahlul baiti ne an gane ko ke sa na Fatima ai akwai waɗanda suka neme ta da yawa kafin sayyidina Aliyu hatta sayyidina Abubakar sai aure ta annabi yake wani ya neme ta waski wani ya neme ta ya waski ashe yana tattali wa sayyidina aliyu ne ina fata an gane saboda me saboda ta ko ina ya zamo jinin su din na ahlul baiti ne annabi ya yi son kai ko kuma ya yi abin da ya dace ne ko yawwa eh abin masa kayansa ko yawwa masu abin da kansu alaihi salatu wassalam amin ya rabbi babu son kai a wurin annabi wato ƙara ɗaga darajar su yayi kaga taimakon su yayi kenan ko yawwa duk lokacin da za ka yi abu don ka ɗaga darajar mutum ba son kai bane ba ka cutar da shi shine son kai an fahimci wannan abin da kyau alaihi salatu wassalam to yace qala haddathana abul walid abul walid kutubu sita sun fidda hadisin shi wa sahal ibn hammadin da sahal ibn hammad قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله ابن عبد الله بن ابي سلمه عن عمرو بن يحيى عن ابيه عن عبد الله بن زيد قال wannan hadisin shi sahal ibn hammad shi wannan haddathana abul walid shi wannan abul walid din sunan shi hisham ibn abdul malik at-tayalisi kusa akwai hisham ibn abdul malik ibn marwan to ba shi ba hisham bin abdulmalik at-tayalisi shine wannan abul walid din malaman kutubu sita sun fidda hadisin banda imam bukhari daga muslim abin da ya kasa wa sahal ibn hammadin qala haddathana abdul aziz ibn abdullah ibn abi salama an amr ibn yahya an abihi an abdullah bin zaidin abdullah bin zaid yana daga cikin manyan sahabbai kuma yana daga cikin ladanai a lokacin annabi alaihi salatu wassalam shi ne ma sahabin da ya mafarkin kiran sallah shi wannan abdullahi bin zaid saboda lokacin da aka zo madina in za a yi sallah kawai da taruwa ke a yi sallah kawai lokaci ya yi to da aka zo madina musulmai sun yawa sannan kuma an samu 'yan kasuwa da ma'aikata da sauransu da manoma to akwai bukatan a tunatar da mutane lokacin sallah ya yi to ko madina a lokacin karamin gari ne sai jina bilal idan ya fita waje ya hau wani abu ya kira sallah duk madina sai an ji shi da 'yan kasuwa da ma'aikata da waɗanda suke gona duk za a ji da waɗanda suke cikin gida to sai aka yi shawaran wace hanya za a bi a tunatar da mutane lokacin sallah yayi wasu suka ce a samu algeta a rike da ka ga masu algeta kuwa an gane ko idan aka ji ana hura algeta sai a ce lokacin sallah yayi kenan wasu suka ce a samu ko wasu suka ce a hura wuta da an ga hayaki na tashi sai a ce a ina za a hura ana to aka yi ta kawo shawarwari kowanne annabi bai karba ba ya ce hura wuta ya yi kama da addinin mutanen farisa mutanen iran algeta ya duk wanda aka kawo ya ce to a bari sai gobe kowa ya je ya tunani shi abdullabin zai da ya je kwanta sai ya mafarki sai ya ga wani mutum yana dauke da algeta sai ce yana so ya sai wannan abinci me za ka yi da shi ya ce zan na sanar da mutane kiran sallah a cikin bacci suke wannan hirar sai ce ba zan gaya maka abin da ya fi wannan ba sai ce gaya min sai koya masa kiran sallah daga farkon ta har ƙarshe yana farkawa kuma abin ya zauna a kan shi ta gan kai ne kai ta tunani ko mai gaya min ba shi yana farkawa kiran sallah ya haddace shi tsab ina fata an gane ashe wannan abin da ya gani a mafarkin shi aka sanar da manzan Allah ma cikin dare alaihi salatu wassalam da gari ya waye sai zai ba da ya ce ya rasulallahi na gani a cikin mafarki na haɗu da wani ya ce kaza ya ce kaza ƙarshe ne ga abin da ya koya ne ya ce faɗa min muji ya rero kiran sallah annabi ya ce haka ne ni ma an sanar da ni wannan cikin dare wato sahabbai ba abun wasa bane ba malam Allah ya ƙara musu yadda Abdullah bin Zaid kuma dukkanin malaman kutubu sita sun fidda hadisin shi kale yace ja'ana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yace annabi ya zo wurin mu ya kawo mana ziyara ya zo ko gidansu ko unguwarsu ya ce da annabi ya zo alaihi salatu wasalam fa akhrajna lahu ma'an sai muka fitar muka kawo mishi ruwa fi taurin min sufrin a cikin wani mazubi ko cikin wani tasa wanda yake kama da gold ya karba kuma ya alwala da shi an gane ko to da wannan ne malamai suka ce ya halatta alwala ko cin abinci ko shan abun sha a wani abu wanda yake yana kama da gold amma ba shi bane ba inda kawai kamanni ne wannan babu babu laifi a cikin sha Allah babun fi tasmiyati alal wudu babin da ke magana akan hukuncin ambaton Allah shine a tasmiya alal wudu'i lokacin alwala idan za ka fara alwala ana so ka ambaci Allah kafin ka fara malaita hal huwa daruriyun amla shin wajibi ne in za ka alwala sai ka ce bismillahi ko ba wajibi bane ba shine abin da zamu ji a cikin wannan babin insha Allah قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن موسى عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة ما لا يتشي عن كربة قتيبة بن سعيد ما لم كتب الستة shi wannan Qutaybah ibn Sa'id kutubu sita da sun fitta hadisin shi Muhammad ibn Musa rajulun ne saduqun in banda Bukhari duk sun fitta hadisin shi ila Bukhari Yaqub ibn Salama wannan majhulul hal ne abu dawud da ibn maja su kaɗai suka fi da hadisin shi yaqub ibn salama an abihi daga baban shi shi ma baban nashi layinul hadis ne laysa bil qawiyyi shi ma kaɗai abu dawud ne da ainihin ibn maja suka fi da hadisin shi an abi huraira daga abu huraira kale ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yace manzo Allah yace alaihi salatu wassalam la salata liman la wudu alahu babu sallah mata wato babu sallah liman la wudu alahu ga wanda ya sallan babu alwala babu kuma abin da yake wakiltar alwala kamar taimama kenan ina fata an gane ba yadda za a yi kai sallah babu alwala babu taimama sai in kana yanayin da ko ɗayan ba zai yi ba ba za ka iya alwala ba ba za ka iya taimama ba in kai sallah haka allah zai karba an gane ko saboda rahama ta ubangiji subhanahu wataala yasa ce wa katub lana fi hadhihi dunya hasana wa fil akhirah inna hudna ilayk qala adhabi usibu bihi man asha'u wa rahmati wasi'at kull shay'in Allah ya ce azabata azabi usibu biha man asha zan ainihin wato za ta samu ne waɗanda na ga dama amma rahamata kuma wasi'at kull shay'in rahamata ta mai komai kisa duk yadda kake kada ka takaita ka kuntata rahamar Allah subhanahu wataala an gane ko ka dauka ku kaɗai za ku shiga aljanna kai da yan masallacin ku ko da yan kungiyan ku Allah ya wuce wannan ina fata an gane shi yasa wani yake cewa Allah rahmata rabbi hina yaqsimuha ta'ati ala hasabil isyan fil qasami wato rahaman Allah idan ya ga dama in ya tashi rabanta zai nemi wani mai girman zunubin ma ce duniya yafe maka wa zai ce mishi bai yadda ba babu to kar ka kuskura ka shiga tsakanin bayi da ubangiji kai dai kawai ka yi abin da za ka yi ka nemi rahaman Allah amma ka ce kar a ba wasu wane wallahi baka isa ba wani hadisi ya tabbata wani ne fa yace wani Allah ba zai gafarta mishi ba Allah ya ce wa yace a gaya mishi shi din na gafarta mishi kai kuma na saka a wuta ya ce ya bawa na yake shishigi a cikin rahamata wannan kalmar kaɗai ta sa Allah shigar da shi wuta sai da ya ce wani ba zai shiga aljanna ba ina fata an gane to kai kai abin da za ka yi rahaman Allah tama mai komai ina fata an gane wanda kake ganin dan wutan nan ne za ku tashi kiyama wallahi ya riga ka shiga aljanna saboda ba wanda ya san gobe kila ran da zai mutu ya zama mutumin kirki ina fata an gane kai kuma ran da ka mutu ka canja ka zama mutumin banza Allah ya kiyaye shi yasa kullum ake roƙon husnul khatima kyakkyawan ƙarshe to shine malamai suka ce wannan hadisin yana nuna karara duk wanda ya salla babu alwala sallan ba ba kuma Allah ba zai karba ba wala wudu'a sanan babu alwala liman lam yadhkur ismallahi ta'ala alayhi ga duk wanda bai ambaci Allah ba a cikin wannan alwalan duk wanda bai ambaci sunan Allah ba a alwala to alwalan ita ma babu ita na ci gaba ko wala wudu liman lam yadhkur isma Allah alai annabi yace babu ainihin alwala ga duk wanda bai ambaci Allah ba to a wannan gabar malamai suka tattauna suka ce gaban farko la salata liman la wudu alahu nan babu sabani akai babu sallah ga duk wanda ba shi da alwala kuma ko kana cikin sallan ka tina dai sallan ta ɓaci dole ka yanke sallan ka je kai alwala ko a samu alwala ko abin da yake wakiltar alwala kamar me taimama in babu alwala babu taimama sai dai in darura wanda ya hana samuwan duka biyu to bangare na biyu da aka ce babu kuma sallah babu alwala ga wanda bai ambaci Allah ba malamai suka ce wannan hukuncin sa irin hukuncin gaban farko ne ta in kai alwala ba ka ce bismillahi zaka fara ba alwala ba ta yi ba koya to malaman mazahibul arba'a imam ahmad ibn hanbal yace duk wanda ya alwala bai ambaci Allah ba alwalan ba ta yi ba nan shine masaba ahmad ibn hanbal shi yasa shek abdulaziz bin bas Allah mishi rahama shi yana lissafa bismillah a wurin alwala cikin wajibi da yake kawo wajiban alwala sai kawo bismillah rahman rahim ina fata an gane amma sauran malaman mazhab al-thalatha da abu hanifa da malik da shafi'i suka ce bismillah mustahabbi ne sunna ce mustahabbiya ba wajibi bane ba ba rukuni ne ko sharadi na ingancin alwala ba wanne za mu ɗauka a ciki ga wani ɗan ɓaro ta ce wai ya kamata a na farkon wai an gane ko wannan shine fahimtar ibn hanbal ya ce wannan hadisin lawuduwa ɗin nan kawai ya tafi zahirin hadisi da 'yan zahiriya suka ce babu wani kwane-kwane ka alwala ba ce ba sai suka ce to idan kana cikin yin alwalan sai ka tuna fa suka ce ka yi a lokaci ka ce bismillah awwalihi wa akiri bismillah farko da karshe ina fata an gane amma mashaban mu na malikiya da mashaban hanaf abu hanifa da ashafi'i gaskiya da suka ce sunna ce musahabbiya wannan tafi kama da shari'a wato rahama akwai rahama a cikinta wancan akwai zafi da yawa a ciki akwai tashaddud ko yawa amma dai abin da ya kamata shine mutum ya iyakan iyawan shi ya dinga bismillah lokacin da zai fara alwala an gane ko amma karka ce duk wanda bai ba alwalan shi ba ta yi ba a bata cikin rukunan alwala an gane ko wannan shine abin da ya fi sauki insha to daga wannan za ka gane cewa matsaloli na shari'a ba a tada jijiyan wuya a kansu ahmad ibn hanbal shi fa da ya ce wajibi ne imamu shafi'i malamin shi ne shi imamu shafi'in imamu malik malamin shi ne abu hanifa da malik abokan juna ne don sun taba haduwa amma babu malamin wani a cikinsu kun fahimci wani abin da kyau to kaga ya saba wa malamin malamin shi ya saba wa abokin malamin shi ya saba wa malamin shi wanda ya sa suna gaba ko kaɗan kun gano wani abin da kyau saɓani ne na fikihu na shari'a ba a gaba da juna akai amma saboda malaman wasu daga cikin malamanmu ba su da vision ba su da focus babu future planning wa mutane a zo a yi ta musu akan abin da yake shirme wannan saɓanin da kuke fa an yi shi tun a da da jiya da shekaran jiya da shekaran jiya waccan an yi yau kai ka zo ka ce ka tara rigima akai duk wanda bai bina ka waɗan bidiya ne dan Allah babu san zuciya nan akwai san zuciya a wasu malamai sun ce kaza ni ina tare da su wasu malamai sun ce kaza ni bana goyon bayan ra'ayi shi ke na wuce wurin amma ka ce dole sai an bina ka wanda bai baɗan bidi'a ne baya son sunna wallahi tallahi son zuciya ne kuma in ka duba dama asali akwai rigima tsakaninsu da juna ba addinin ake karewa ba ba Allah da manzon ake ba sunnar ake ba kariya ba dama can ba sa shiri ku dinga gane wannan abu dama gaba ne da rigima tsakanin su shekara da shekaru ma duk waɗanda suke a takin wancan dama suna jin haushin shi kun fahimci wannan abin da kyau to matsalan ba ta addini ba ce matsala ce ta siyasa amma asali shine saɓani ne wanda an yi ta tun shekaran jiya waccar kuma har abada haka za a tafi ga dai misali guda daya imam ahmad ibn hanbal ya ce duk wanda ya alwala bai ce bismillah ya fara ba alwalan babu ita kuma har ya mutu akan wannan yi kuma har ya akwai malaman da suke kan wannan ra'ayi sai a zage su a'a ga hadisin da suka tafi akai amma da imamu abu hanifa da imamu malik da imamu shafi suka ce san ba ma goyon bayan wannan magana yin bismillah mustahabbi ne in kai da lada in ba kai ba alwalanka ta yi an fi so ka yi su ma sai a zage su a ce ba sa son sunna ko kaɗan to da Allah mu dinga fahimtar addini a yanda yake a daina shigar da siyasa da son zuciya cikin addini Allahumma amin قال حدثنا أحمد بن عمرو بن سرح قال حدثنا ابن وهب عن الدراوردي قال ما ليش أحمد بن عمرو بن سرج إمام البخاري الترمذي بس في حديث شبا أما نادى إمام مسلم دا أبو داود دا عينهم النسائي دا ابن ماجه بس في حديث شبا قال حدثنا ابن وهب ابن وهب شين عبد الله ابن وهب المصري an gane ko malaman kutubu sita da su fidda hadisin shi an darawardi shi ad-darawardi nan sunan shi abdul aziz ibn muhammad al-juhani shi ma wannan malaman kutubu sita da sun fidda hadisin shi abdul aziz ibn muhammad kale yace wa zakara rabi'atu rabi'atu ya ambata shi wannan rabi'atu din shine rabi'atu ibn abdurrahman rabi'atu ibn abi abdurrahman malamin imam malik ne ana ce da shi rabi'atu ra'ayi yana shine muftin madina a zamanin shi hatta su imamu na malik ma ɗaliban shi ne to shi ga abin da ya ce anna tafsira hadithan nabi alaihi salatu wassalam ya ce fassarar hadisin annabin nan la du'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi cewa babu alwala ga duk wanda bai bismillah ba yace fassarar hadisin annahu alladhi yatawaddau shine mutumin da zai alwala wa ya gatasilu ko yayi wanka na janaba wala yanwi wudu'an lis-sala amma bai niyan yin alwalan ba cewa yayi niyan alwalan sallah wala ghusl lil janaba ko yayi wankan janaba bai niyan wankan janaba ba to da shi ake nufi ba cewa bismillahi ba niyan shine ainihin ambaton Allah da ake nufi kun gane wannan abin da kyau wanda ke wannan magana shine Rabi'a malamin Imam Malik an fahimci wani abin da kyau ya ce to wanda zai yi wanka ko alwala bai yi niyya ba shi ake nufi da babu alwala babu wanka don bai ambaci Allah ba niyya kuma wajibi ne a komai sharaɗi ne ma ina fata an gane wa niyyatu sharɗun lisa'il hil amal niyya sharaɗi ne ga ingancin aiki to ya za a kai alwala ko kai wanka ba kai niyya ba zai yi zai yi ko ba zai yi ba na yi wani wannan tambayin shekaran jiya sai ce a najeriya kawai wata kasa ya ce a najeriya ne zai yi ya ce musamman a zamanin jagawa to sai malami suka ce ita niyyar mai cece niyya idan ka karanta duk littattafan da aka rubuta a duniya tun daga shekara dubu har yau definition na niyya guda ɗaya ne an niyyatu mahalluha alqalb ita niyya mahallinta shine zuciya ina fata an gane ba a furta ta a baki ce allahumma inni nawaitu kaza kaza kaza ka sa akwai majmu'un niyyati ko wani littafi da ake sayarwa wannan wani ne kawai zauna ya rubuta da kyakkyawan niyya Allah ba wanda ya rubuta larabcin shirya kawai kowa zai iya rubuta wannan abu larabcin shi ne shi kadai babu aya babu hadisi hada niyyar shiga kasuwa ba da niyyar shiga gida da niyyar zaka ji ai abin da zai kai ka kasuwa niyyar ka dai kana da kuɗi ko ba haka ba babu niyya sama da wannan ka gama na waitu ka shiga kasuwa baka da ko sisi na amfanin niyyar ka kun fahimci wannan abin da kyau to sai malam in ka karanta iziya shi da kanshi mai iziya Allah bi sharhama yace niyya ita ce a zuciya shi yasa malamai sun yi ijma'i sun yi ittifaqi suka ce duk wanda ya ibada bai niyya ba ibada ba ta ba amma menene ibadar shine ka san me za ka yi idan ka ɗauki sallan azhar da la'asar komai su iri ɗaya ne da adadin raka da karatu a ɓoye da komai raka a hudu ne abin da ke bambanta su niyya yanzu na san azhar zan yi yanzu na san la'asar zan yi shine abin da ake nufi kuma niyya ababe ne guda biyu abu na farko shine ikilasi yi dan Allah zan yi wannan ibada ne dan neman lada a wurin Allah abu na biyu bambance ibada da ibada ko bambance ibada da al'ada bambance ibada da ibada shine bambance ainihin sallan azahar da al'asar don duk kamannin su ɗaya ne idan za ka yi yanka ibada ne ka bambanta wannan yankan na layya ne ko yankan suna ne ko yankan walima ne wannan niyya ke bambanta shi kun fance wani abin da kyau sannan in za ka yi wanka ka bambanta wannan wankan janaba ne ko wanka ne kawai ina jin zafi an gane ko ko wankan idi ko wankan sallan juma'a ko wankan al'ada ko wankan biki ko wankan daukan ihrami a hajji ko umra komai abun kawai niyya ke bambanta su kun fahimci wannan abun da kyau to sai aka ce duk wanda ya ibada babu wannan ibadar ba ta yi ba shine fahimtar rabi'atul ra'ayi yace ainihin zikirullahi da ake nufi shine anniyatu Allah samu dace amma in ka ji wani dattijo yana Allahumma inni nawaitu kaza kaza kaza kada ka ce baba kana bid'a ina fata an gane wannan bai da tasiri cikin ibadan ba zai bata masa ibadan ba ina fata an gane yau dan dole sai muna fahimta irin wannan abu mutum yana ka abu shekara 50 60 yau ka ce masa ba daidai bane ba kai ma ka zo da matsala zai ce haƙ ubanka ma haka yi باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها wannan babin zai magana akan hukuncin mutum ya shigar da hannun shi a cikin abun alwala kafin ya wanke hannu na? ya dahu ana ku akwai alimna? yau babu ku yauwa kawai hannun shi amma asali dama hannun dama ake sawa to abin da ake magana shine ka san yawanci alwalan da ana yin shine da abin da yake mai faɗi ko dan wani ƙwarya ko tasa ko wani abu sa hannu ake a ciki a ibu kafin a samu ci gaba na buta da makamantansu ko gwangwami da zaka ga gwangwami hannunka ma babu faɗin da zai shiga to a takaice duk abin da sai ka sa hannu ka ebo ruwa kai alwala to idan ka tashi daga bacci ana so kafin ka sa hannu ya zama ka wanke shi sau uku a waje sannan ka sa hannu a ciki قال حدثنا مسدد ابن مسرحد قال حدثنا ابو معاويه ابي صالح ده ابي صالح ابو صالح دين نان شينه ابو رزين شينه مسعود بن خالد عفوا ارما نا كان رubutawa abu abi razin shine masaud ibn khalid ba ainihin abu ma'awiya ba wa abi salih da abu salih shine zakawanu saman an abi buraira ta kala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل yace idan ɗayanku ya tashi da daddare farka daga bacci zai alwala fala ya gamis yadahu fil ina'i kare ainihin tsoma hannun shi a cikin abun alwala hatta ya gasilaha salata marratin har sai ya wanke hannun shi sau uku fa innahu la yadari domin shi bai sani ba aina batar yadahu inda hannun shi ya kwana bai san hannun nashi a ina ya kwana ba قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس بن ابي اسحاق السبيعي كنا عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بهذا الحديث wannan hadisin shi ma an roito shi irin wannan hadisin ma'anansu daya kala a cike ce marrata ne au salasan kaga can an ce ya wanke hannun shi har sau uku amma a wannan ruwaya aka ce marrataini sau biyu aw salasan ko sau uku walam yadhkur abarazin a cikin sanadin bai ambaci abarazin ba in ka duba wannan sanadin babu shi qala haddathana ahmad ibn amr ibn sarh wa muhammad ibn salama al-muradi shi wani a tirmizi sauran da sun fi da hadisin shi qala haddathana ibn wahabin shi abdullahi ibnu wahabin malaman kutubu sita sun fi da hadisi shi an mu'awiya ibn salih daga mu'awiya ibn salih malaman kutubu sita in banda bukhari sun fi da hadisi shi an abi maryam daga abu maryam shan abu maryam abu dawud kadai da tirmizi suka fi da hadisi shi qala yace samitu abu hurairah ta yaqulu yace naji abu hurairah yana cewa samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu na ji annabi yana cewa wannan musarsal kenan ko a ilimin hadisi shi da musarsalin kulma ala wasfin ata kaga ya ce samita abu hurairata ya ƙulu samita rasulullah ya ƙulu ya ce idan stai kasa ahadukum min naumihi idan ɗayan ku ya farka daga baccin shi fala yudkhil yadahu fil ina kada ya sanya hannun shi a cikin abun alwala hatta ya gasilaha thalatha marratin har sai ya wanke hannun shi har sau uku fa inna ahadakum domin lallai ɗayan kula ya dari aina batare da hu bai san inda hannun shi kwana ba aina batar ya duhu au ko kuma ya ce aina kanar ta ɗofu ya duhu ya duhu bai san inda hannun shi yake kaiwa da komowa ba bi ma'ana zai je taɓa wani wuri na najasa ko makamancin haka saboda tsafta irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu sifati wudu'in nabi minti uku babin da ke magana akan siffan alwala annabi sallallahu alaihi wasallam za mu shiga ko ba mu karisa ba na na haram ma ce babin na da tsawo haka ne ko wannan hadisin da za mu karanta hadisi na na usman bin affan allah kara masa yadda wanda kusan shine hadisi mafi cika wajen siffanta alalan annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina usman dan affan kowa ya san wane ne sayyidina usman ana masa laƙabi da zunnuraini ma'abocin haske guda biyu saboda me ya auri 'ya'yan annabi har guda biyu 'ya'yan cikin annabi ya auri ruqayya da ummu kulsum annabi ya bashi ummu kulsum ya aura ta rasu ya sake bashi ruqayya ita ma ta rasu annabi ce da ta uku da na kara maka ina fata an gane wannan shine sayyidina usman kuma yana cikin darajar sayyidina usman hatta mala'iku suna jin kunyar shi wata rana nana aisha ta ce annabi yana zaune yana yaki shingida a cikin ɗakina sai sai na abubakar ya sallama ya nemi izini ya ce ya shigo ya shigo ta ce a lokacin annabi ya ja ya ja wandon shi haka inda kwabrin shi yana waje ka sa ko waɗansu lokacin zafi daga sun ɗan ja wandon su sama to annabi yana kwanciya irin wannan kamar kwabrin shi yana waje an san kwabri ko abubakar ya zo suka yi ta magana suka hira ya tashi ya tafi can sai ga sayyidina umar ya zo ya yi sallama annabi ya ce shigo ya shigo ya zauna suka yi ta hira ta ce annabi yana nan a yanda yake can sai ga sayyidina usman ya zo da ya sallama ya ce na shigo ya ce karka shigo sai ya tashi ya zauna ya ja wandon shi ya gyara sai ya ce ya shigo ashe na aisha tana kallo ya zauna suka hira ya tashi ya tafi sai ta ce ya rasulullahi abubakar ya shigo a siddiqu kana yadda kake baka canza ba sayyidina umar ya shigo kana yadda kake baka canza ba amma da sayyidina usman ya zo sai ka tashi ka gyara zama kafin ka ce shigo saboda me ya ce ala astahayi min rajulin tastahayi min mala'ika ya ce shin ni ba zan ji kunyan mutumin da hatta mala'iku suna jin kunyan shi ba ina fata an gane dan aljanna kenan an kashe shi yana karatun qur'ani har yau idan ka je kasan toki a labirari a kowannen qur'anin yana nan abin da zai baka mamaki shine a lokacin da suka kashe sayyidina usman jinin da ya fansama ya diga akan qur'ani sai zanto yana karanta sautul baqara sai diga akan daidai fadin Allah fa sayakfikahumullah wa huwa samiul alim Allah ya isan maka shine as-sami'u mai ji ya ji duk abin da aka yi al-alimu masani ya san duk abin da ya faru a daidai wannan ayan jinin sai diga akai yanzu wanda ya zagi wannan yana neman aljanna ko kaɗan yasa wata sahabbai sun wuce inda mutum yake tsammani duk wanda ba annabi ba ne ba sahabi ya fi shi kowane ne shi Allahumma ajina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma ataita wa qina sharra ma qadaita fa innaka taqdi wa la yuqda alayka innahu la yadhillu man walaita wa la yu'izzu man adaita tabarakta rabbana wa ta'alaita la malja wa la manja minka illa ilayka اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا دائما بلا زوال ويا باقيا بلا فناء ويا مدبرا بلا وزير يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير اللهم إنا نسألك التيسير من كل أمر عسير اللهم إنا نسألك التيسير والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك التيسير من كل أمر عسير فإن تيسير العسير عليك يسير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم قد حوالي حوائجنا عاجله وآجله اللهم قضي حوائجنا عاجله وآجله اللهم قضي حوائجنا عاجله وآجله ومن أوصانا بالدعاء اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأنفسنا وسائر المسلمين يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين